وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yanzu da muke magana safiya ce ta ranar asabar sha biyar ga watan ramadan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha biyar ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na jawar Qur'an da ke nan ganye ko da saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda mai yana cikin suratul an'am Allah nake roƙo ya mana jagoranci wajen fahimtar waɗannan ayoyi daidai ya dakatar da mu da yin aiki da su a jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ولو جعل وللبسنا عليهم ما يلقون انظر كيف كان عاقبة المكذبين Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da yin bayani dangane da wannan rudani da mutanen garin Makka suka sanya kansu a ciki suna ta kawo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambayoyi da ƙalubale iri Allah ta'ala ya ce da su inda mun saukar da wannan littafi na alƙur'ani a cikin fallon takarda a rubuce suna iya tabawa da hannayensu la qala alladhina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in hada illa sihrun mubin wannan ba komai bane face sihiri mabayyani kuma su ƙara ƙalubalanta shi cewa وقالوا لولا أنزل عليه ملك suka ce yau me yasa ba a saukar masa da wani mala'ika ba wanda zai dinga tafiya tare da shi zai dinga yin gargaɗi tare da shi in ya faɗa magana shi sai ya gaskata shi haka suka faɗa a cikin sautin furqan kame da Allah ta'ala ya ba mu labari suna cewa ko kuma لولا أنزل, لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا دمي بأسوكد ملائكة يزمتو ميين قرقئيك على الشيباء في الله تعالى سيدنا متشيوى أيضا أن توكد ملائكة ولو أنزلنا ملكا دا من توكد ملائكة أمتعين بوأذي لقضي الأمر دا كافروا تاكاين da an halaka su thumma la yunzaruna sannan su ba za a saurara musu ba ba za a daga musu kafa ba ko da ɗan kaɗan insha Allah ta'ala yake cewa walau ja'alnahu malakan kuma inda mun yi shi ya zanto mala'ika ne shi annabin da ya zo da wannan safa inda mun yi shi mun aiko shi ya zama mala'ika ne Allah ta'ala ke cewa to lalle da mun mayar da shi ya zama mutum saboda ne su ba za su iya fuskantar mala'ika ba don saboda girman da mala'ika ke da shi ana saukar da mala'ika yanzu ta gabashiyar nan wani zai fice ta yamma ya ce cap wani jirgin abu haka ina zan iya mu kila ma ina tsaya halaka ne zai yi ina fata mun gane wannan ba za su iya tsayawa su saurare shi ba ballantana su ji wannan wa'azi da mala'ikan zai musu Allah ce ai inda ma Musa ya zama mala'ika da ja'alnahu rajulan to za mu sanya mala'ika ya zama a suran mutum ne in ko da haka ta faru wala labasna alaihim ma yalbisun lallai da mun rikitar musu da mun rikitar da su kamar yadda suka rikitar da kawunansu dama can su rikitattu ne an gane wannan ka duba yadda Allah ta'ala yake yi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an turo masa mala'ika domin ya koyar da mutane addinin su manzon Allah a lokacin da aka aiko shi san mala'ika bane shi kansa manzon Allah bai san mala'ika bane حديث لديكم أبو النووية بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجلا شديد بياض الشعر ش- أبنا سواد الشعر شديد بياض الثياب لكن لا يرى عليه أثر السفر أثار السفر ولا يعرفه منا أحد منا أحد حتى جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام عن قال محمد تغدى يبين يوم على تنبيا تنبيا تنبيا تنبيا أكان الدين المسلمين shi kenan dogara ne ga bashi amsa ba ni labari game da imani ya bashi amsa ba ni labari game da ihsani ya bashi amsa ba ni labari game da tashin alkiyama ce yo ai wanda ake tam- wanda ke tambayan bai kai wanda ake tambayan ma rashin sani ba cikin mukaffa wanda ya sani ce to ka bani labari game da alamominta dogara ya bashi labari Umar yake cewa fa yabistu maliyan sai da na tsaya tsawon zamani tsawon lokaci mai tsawo sannan manzo Allah yake ce mai ya Umar a ta dubi mani sa'i kada shi ba daga baya aka gaya ba ta ka san wani tambayar nan yace wani ne Allahu wa rasuluhu a'lam sun ce qala fa innahu jibril ataakum li yu'allimakum dinakum ai jibril ne yazo dan ya sanar da ku addini amma babu wanda ya gane shi an gane wannan saboda ya zo a surar mutum ya zo a surar dan adam shi sa malamai ke cewa duka surar da Allah ke saukar da wahayin alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sura ce ta mala'ika manzon Allah yake zuwa amma wahayi na sunna abin da ya shafi yin aiki da wani abu sai a turo ma- mala'ika ta surar mutum jama'a mun gane wannan haka lamarin yake Allah ta'ala ya dace da mu a kasan kalmafi yankin da tsara kullum za mu gane wannan ko Allah ya shirya da mu to don haka Allah ta'ala sun yi bayyana musu wannan cewa ai in da mun sanya shi mala'ika ne to da mun mai shi shi zanto a tsoron mutum to da wannan ya ƙara rikitar da su kamar yadda suka rikitar da kawunansu sai Allah ya ce ولقد ولقد استهزئ برسل من قبلك كما حقيقة أن وإنت من ذنبي جسو قباشك إذجلي أن يقولي إذجلي فحاق بالذين سخروا منه sai sakamakon waɗanda suka yi wannan izini ga manzannin sai ya sauka a kansu ma kanu bihi yastahzi'un na abin da suka kasance suna yin izinin da shi a kai kun Allah shi kashe da su siro fil ard ku yi tafiya mana a bayan ƙasa sun manzuru sannan ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya karshen waɗanda suke karyatawa ya zama babu shakka inda sun je din da sun ga al'amari mai tada hankali da sun ga al'amari na wa'azi mai yawa don Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa'azozi da yawa a bayan ƙasa kamar me Allah ta'ala ya bar abubuwa iri-iri a bayan ƙasa Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam jirgin sa yana nan a bakin inda wannan abin ya faru bayan nan ana ganin yadda Allah ya halakar da adawa ga garin su nan har yanzu garin yana nan ba kowa a garin garin fayau ba kowa kayan jin daɗin nasu babu garin samudawa yana nan garin muta garin mutanen annabi Lutu yana nan garin Madiyana da Allah ya sa annabi Shu'aibu shi ma yana nan a yanzu haka babu wanda ya isa zai zo na garin har kiyama babu wanda zai iya zuwa biya raya wannan gari ya ƙara zama shi saboda wuri da Allah ta'ala ya riga ya saukar da azaba akan masu kangarewa ga barin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala da rage wajen kana jama'a mun gane wannan ko Allah ka shirya da mu Na haka jama'a ya kamata mu gane wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen aiko da manzanni a jiya mun karanta ayoyi da yawa waɗanda Allah ta'ala yake nuna mana irin yadda ya dinga tafiyar da sha'anin al'amarin manzanni da ya aika da waɗanda aka aikawa suka yi taurin kai duka Allah ta'ala ya bayyana mana da irin izgirin da aka dinga wa annabawa nan gaba kaɗan Allah zai ƙara ba mu labari cewa ai sun yi maka izgiri sun yi ma kaza in sun ma kaza ma ka yi haƙuri in sun ƙaryata ka ma ka yi ne ka yi haƙuri in sun yi ma kaza ka yi haƙuri Allah ta'ala yana rarrashin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka jama'a kun ji shi yasa malamai suke cewa dukkanin mutumin da ke ma gaskiya izgili yayin da aka faɗa masa to wannan yana kan gabar halaka yana kan gabar ne yana kan gabar ainihin wato halaka Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da shi a wayi gari al'amarinsa ya riga ya tabarbare al'amarinsa ya riga ya ainihin wato lalace bayan haka uwa wannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe ba duk lokacin da aka buƙaci a kawo mu'jiza bane Allah ke sokar da wannan mu'jiza saboda ne la'alla in an sokar da wannan mu'jizar za ta zanto sanadiyyar kafircewan wasu mutanen su halaka shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya riga ya yi mar ainihin wato ta goma shi ne cewa ba zai taɓa halakar da al'ummansa bai ɗaya ba. Shi yasa duk ayoyin da suka nema a kawo musu Allah sai ki kawo wa. Saboda ne jin kai gare su. Don da an saukar da ayan suka ƙi yin imani da zai biyo baya za a halakar da su baki ɗayan su. Jama'a ina fata an gane wannan. Allah ka shirya da mu. sannan wannan Allah ya karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallama al'adar Allah game da annabawansa da irin alaƙar su da al'ummominsu babu wani annabi da ba a waɗi jini ba babu wani annabi da ba kasance masa ba babu wani annabi da ba a juya mar baya ba a cikin manzannin Allah don haka Allah yana kwantar da hankalin manzon Allah ne صلى الله عليه وعلى آله وسلم abu na gaba shine jama'a waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe yin izini da rashin kunya ga masu faɗin gaskiya yana jawo matsananciyar azabar Allah ko da wanda aka wa izinin ba annabi bane ba manzo bane in dai yana kan tafarkin manzanni duk wanda ka ga yana wa malamai rashin kunya da tsagiranci ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan to ina tabbatar muku ko da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yake rayu zai yi masa wani tsayyaranci imamu gane wannan wannan garanti ne malam tabbas ne babu wani shakka a cikin sa duk wanda kaji za a ce manzon Allah ya ce ya ce ai mu ai mu na mu an yi mafarki mafarki kuma ce eh mu mafarki aka yi ce shi Allah shi ta kaga an shiga wani layi ko sannan ka mutum ya ɗauko malami ya karanci addini ya ce wannan kaza ne ya ce mu wannan jaki ya ce mu wannan kaza ba waɗanda ba a ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kyale shi na'am ba kyale shi ba da ya yi saƙon da suka ce bal qalu adghafu ahlamin ta ce kai wannan abin da ya zo shi kawai tarkacen bacci ne bai ishe su ba ka kai bari sarahu a kirkiran ma wahayi ya yi ya ce ai an yi masa ka ce kai wannan ma bai ba bal huwa sha'ir kai mawaƙi ne ma don haka ya zo mana da ayoyi kamar yadda aka aiko annabawan farko in dai yana so mu yi imani da shi to ko ba haka sunna Allah take ba Allah sai ya an yi wato mai da martani ya kwanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni ina fata an gane wannan don haka shi yasa ma Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ألا تتبر هكذا da waɗanda suka gabace ka babu wani manzo da ya taɓa zuwa wasu al'umma don ya isar musu da saƙon Allah face sai sun ce kai wannan matsafi ne ko ko mahaukaci har Allah ce kai a tawasau ne wai suna wa junansu wasiya ne duk da sun rayu a zamunna daban-daban Allah ce bal hum qaumun mahun su mutane ne masu ƙetare iyaka haka walla anhu Allah ce ka juya baya ka kau da kai gabar su fama an tabi malum kai ba abin zargi ba ne in sun yi imani ka kyale su kawai ka kyale su ka kyale su jama'a kun ga wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci sannan a wannan ayi jama'a Allah ke kul siru fil ard ku tafiya a bayan kasa mai jama'a tafiya a bayan kasa a garin ka ne a kasar ka ne zuwa wani wuri yana sa ka ƙara gaskata girman Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ka je a duniya ka ga mutane ka ga halittu wa ya halicce su wa ya halicce yanayin Allah kuma Allah bai yi wannan abin da kuskure ba yana sane ya tsara abin ya tafi a haka kuma kowane abu da ka gani akwai akwai hikima a cikin ku karanta sautin Muhammad me Allah yake ce da su afalan yasiru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها هل يفيش بات من تبيع أبايا قتالي سيدوه da al'ummomin da suka gabata suka shuke gabaninsu dammar Allahu alaihim Allah ya rugurguza su ya yi kashe-kashe da su ce wani kafiri na amsali kafirai suna da misalai irin waɗannan Allah ya ƙara faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace afalan yasiru awalan yasiru afalan yasiru fil ardi asawatu ghafir fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihi wai shin ba su tafiya bane a bayan ƙasa sun duba irin sakamakon abin da ya faru da waɗanda suka kasance gabaninsu su كانوا هم أشد منهم قوة وأكثر كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض sun fi su tsananin ƙarfi sun fi su maraya ƙasa da manya-manyan gine-gine fa aka zahumu Allah bi dunubihi amma shi Allah ya kama su saboda zunubansu wa ma kana lahum min Allah min waqi ba su da wani mai kare su mai tsare su daga azaban Allah yayin da azaban Allah su soka Allah ya ƙara maimaita a ƙarshen sura kanuhum akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaktubun Allah ya tafi a bayan kasa su gani sun fi su yawan tara dukiya sun fi su yawan ci gaba technology sun fi su yawan kaza kaza amma ne duk abin da suka yi na technology da ci gaba wannan abin bai wadata musu komai da barin Allah ne Allah ya bada labari a cikin al-Qaf wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi Allah ce mun fa ba ku yanayin zama a bayan ƙasa da ci gaba na rayuwa irin wanda ku ba ku ba wa ja'alna lahum sam'an musanya musu ji wa absaran da gani التي فما أغنى عنهم سمعهم أما جوسوا بوزن أنفاني با ولا أبصارهم جنسوا بوزن أنفاني با ولا أسئلتهم زوجي يسوا بأن لا باس ولا كما في تنانير إتاء بس ولا تامس قومي با إن كانوا شيئا فوق من شيء وانا أبو إن كانوا يجحدون بآيات الله جد يسوى كسنشي سنة يمين suna yin mutu ga ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un abinda su kasance suna wa izgiri sai ya tabbata a kansu Allah ce wa laqad ahlakna ما حولكم ma hawlakum min al-qura yo ai kun tafiya mana ku gani ku duba wasu alƙaryu da ke gefe gefen ku nan kun harkar da su wa sarrafna al-ayati sannan mun sarrafa ayoyin mu iri iri la'allahum yarji'una ko da za su dawo zuwa gare mu Allah ya ce فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة me yasa yayin da azaban nan ta tashi zuwa waɗannan da suke cewa allolansu ne ababen bautarsu ne ba su iya taimaka musu su tsamar da su daga azaban Allah ba bal dallu anhu Allah ce yayin da azaban ta zo su bace musu ina fata an gani mutum yana kiran ubangijinsa na laka ubangijinsa na laka ba zai iya komai ba bal dallu anhu Allah ce wa zalika isquhum وما كانوا يفترون don haka Allah subhanahu wata'ala yana da ayoyi iri iri iri iri a duniya wani lokaci aya guda ɗaya mutum daga jikin ka ya sashi imani ce lallai na shaida cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya Allah ta'ala ta kama dace Nima wannan ce don haka an samu wasu al'ummomi da a baya sun yi irin wannan sai Allah ce kun sai rufin abu ku yi tafiya a bayan ƙasa sun mangoro sannan ku yi dubi ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibina ya ya karshen sakamakon masu karyatawa ya kasance Allah ka tsare mana imani Allah ya gaba da cewa قل لمن ما في السماوات والأرض eh, قل لله
eh, كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه eh.
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul liman ma fi samawati wal ardi ka tambaye shi duk abin da ke cikin sammai da kasai baki daya nawa ne ne Allah ya ce qul ce da su lillahi na Allah ne ka gaya musu ka ce na Allah ne ka tambaye su wanda babu shakka a cikinsa game da zuwansa الذين خسروا أنفسهم وأن وأن سكا سكا أثار الرايك الكيس الذين خسروا أنفسهم فهم لا فهم لا يؤمنون ألا وأن في حسارا كاونا سوء بذات تبعي إيماني با وأن يكدنا مكا شيوا أشدوا يكافي شيوا الله وأن بذي تبسا من كلفا أيري لإيماني با akwai mutanen da saboda tsallin kafircin da ke zukatan su Allah ya riga ya sa marfi ya tsane zuciyar babu yadda za a yi su taɓa yin imani innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun Allah ce lalle waɗannan da kalmar ubangijinka ta azaba za ta tabbata a kansu ba za su taɓa yin imani ba kai walau ja'atkum kullu ayatin ko da sun ga kowace irin alama kowace irin mu'jiza hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a lokacin da suke mun yi imani amma a lokacin imanin ba zai musu ne ba ba zai musu amfani ba na fata an gane ne nawa ne na Allah ne an gane wannan sai Allah ta ce ka taba ala wadda babu kokonto game da ita الذين خسروا أنفسهم للي وأن سكي حسارا كاونا سوء فهم لا يؤمنون ولم الباسط بالإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحديث أبو هريرة وأن بخاري مسلم كرويه وأن الله صلى الله عليه وسلم هنا الشواء يا يند الله من قصير سلسية يهلتا سيرم تولدتا في ولدك ورسا a saman al'arshi cewa inna rahmati sabaqat ghadabi lallai rahamata jin kaina tarin jayi fushina in ji wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala da yin da ya sa ku ko da kayi ne ko da kayi kaza in ka dawo ka tuba ka aikata kyawun ayyuka sai Allah ya karbe ka ya gafarta maka yana ina fata mun gane wannan saboda ne jin kan Allah tarin jayi ne tarin jayi fushinsa ka duba labarin mutumin da ya kashe mutane ɗari ya kashe na casa'in da tara da jori wani malami ya ce zan iya tuba in daina wannan aikin ya ce wuuu cabijan ina ka ina tuba rai ɗari tuhuhu ta ta hutun da ba tuba shi ke na bari cika da kai kawai to malamin ƙauye ne malam bai da ilimi malamin ƙauye ɗan ɗan su kife ne malam irin yadda muke fama da irin wannan malaman malaman ɗan acaba malaman da malamin ɗan acaba malam ɗan gogi kullum ya zo wa'azi abu ɗaya yau ya faɗa gobe ya faɗa jibi ya faɗa ko kuna mai kiga wa uhu ko kurma ne da kullum ka rika yana ɗin maka kai ya ishe ni na gane ko kuwa kullum ka muke magana kai bambari ka tara kura wallahi tallahi ai kaza da kaza na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa qad yahi to ya rubu maka shi ilimi daban yake da jahilci shi bin gaskiya daban yake da son zuciya shi daidai daban yake da kuskure ko ba haka bane kamar yadda Allah ya rinka tsakanin sama da ƙasa haka Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya haka Allah ya rabe tsakanin shari'a da ɓata saboda ka in kai ɓatacce ne kada kai ɓatacce ne sai maka addu'a Allah shi yadda kai to irin waɗannan malaman ne yana saba an je shi kila ma ko yanzu ya dan bashi dan dan lifara ko ya rage hanya shikenan ito inda ka zo bari karasa da kai kawai sai kashe wannan malamin malamin ƙauyen ya zama sun zama nawa Dari.
dari sai ya fara zuwa wajen wani malami ya ce to karo kallahu ni fa na yi kisa har mutane ɗari na kashe wu ɗari ya ce eh sai ya kace sai ce zan iya tuba ya ce kwarai da gaske zai naka tuba ai babu wanda ya isa shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa abin da kisan ka da kai shi ka bar garin nan da kai wannan kisan ka tashi ka koma gari kaza can akwai mutanen kirki ka je ka tuba ma Allah ka nena duk abin da ke sa ka anan kana kisan nan babu shi a can ka bar wannan garin ka koma can ka nika cewa da mutum Allah ta ce to shikenan dan ta ke tuba a zuciya ya kama hanyar zuwa garin mutum ka same shi a hanya sai ga mala'iku sun zo tsakanin mala'ikun rahama da mala'ikun alama sai su ya za su ɗauki ransa malaku da kamar ce ana mun ai ya tuba in ji kace a a bai tuba ba, mutumin da kashi ɗari sai Allah ya turo da wani mala'ika cewa ya biyar ba musu ne Ganda.
daddama aka ce to suka koma ga Allah ka ce to a zo a sata layi a gani inda mutum shi farin jaye a wannan wurin ne da shi za a yi hukunci in rabin jikinsa ya faɗawa zuwa garin da ya je tuba to ɗan aljanna ne za a mishi rahama idan kuma jikinsa ya fi rinjaye daga garin da ya fito wanda ya kisa a kai za a hukunci da wuta kafin su dawo ta Allah ya umarci ƙasa cewa matsa sai ƙasan kawai ta matsa sai gashi ya fi rinjaye zuwa ga garin da ya tuba Allah ya kuma tubar da ya gafarta mishi domin na fata mun gane wannan so wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ma an lura Allah subhanahu wa ta'ala rahamarsa ta tare ne tarin da yawancinsa shi yasa a ranar alƙiyama Allah sai wani tsari annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man nuqisha hisabu uziba duk wanda aka yi wa alata aka yi mardin diddigi wajen yin hisabi wajen ƙididdigar aiki to wannan tabbas sai an mar azaba a ranar alƙiyama ya sa manzo Allah yake cewa duk cikin kunan kaf babu wanda tsagwaran tsabar yawan aikinsa zai sa ya shiga aljanna من صحابيتي يا رسول الله ولا أنت هد كيف إيش ولا أنا هدني إنجم الله يقول ولا أنا حرمي إلا أن يتغمدني الله برحمة منه في ألا يا كيويني يا للبيني da jin kai da gare shi Allah ka lullun da jin kanka shi yasa manzo Allah ya ce ranar alkiyama Allah zai kibance da bawa shi kai kai kaza ran kaza shi nayi kai kaza ran kaza ce nayi kai kaza ran kaza ce nayi kai kaza kai kaza hadisin muslim manzo Allah ya ce har sai bawa ya gama tsirewa cewa shi kenan ya harka za a man azaba sai Allah ya ce amma kuma kana kyawun ayyuka ai kayi kaza kayi kaza kayi kaza don haka je kana gafarta maka shiga aljanna sai manzo Allah ya karanta wannan aya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda aka bashi littafin awan ayyukansa a hannun dama ya sanni za a yi mar hisabi hisabi da sauƙi Allah kamar hisabi da sauƙi shi ka yana daga cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai a tahiyyarsa ta karshe kullum yana roƙon Allah ya ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi hisabi mai sauƙi Allah kai min hisabi mai sauƙi في جماعة الشيطان كتب على نفسه الرحمة ألا يرجى يرمي وكان في الجنة ليجمع عنكم إلى يوم القيامة يا ريب فيه تتراكم أول يمين على القيامة والنباب شكا قبل الوفاة الذين خسروا أنفسهم جل وعلا حسارة لا يكنسوا فهم لا يؤمنون بات تبين إيمان ولهم ما سكنت وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم Allah ta'ala ce wa lahu ma sakana fil layli wal nahar Allah shi ke da dukkanin wani abu wanda ya nutsu da dare ko da rana duk wani abu da ka ganshi a wuri baya rawa yana nutsu a wuri guda to nawa ne na Allah ne wa huwa as-sami'ul 'alim Allah shi ne mai ji kuma shi ne masani da haka duk wata halitta da kanta a duniyar nan wannan halittun tawane ne ta Allah shi subhanahu wa ta'ala kuma ya riga ya halicci wannan halittar ya yi ƙari a kanta wanda tabbas Allah zai yi kunshi akan wannan al'amari wanda ainihin wato ya faru a wurinsa don haka babu wani abu a duniya wanda ba mulkin Allah ba ko babu wani abu a duniya da ya rage wanda ba bawan Allah ba ko akwai shi in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda babu wani abu a bayan ƙasa face zai zo wa ubangiji ne rahma a matsayin wa bawa dan haka babu ranar da wani zai zama Allah an gane wannan babu ranar da wani zai zama mataimakin Allah a ce akwai wani gausu akwai wani autadu akwai wani wani wani kudiri akwai wani waye wannan duk ƙarerayi ne kawai wannan duk ƙarerayi ne wannan duk da an ce wai in ka faɗi wannan sai ce kai mahjubi ne wai kai an riga an sha makance hankalin ka ne ba za ka iya ne ba na'am ba za ka iya ganewa ba Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana bin annan fara mana to jama'a kun ji don haka Allah ta'ala ce duk wani abu da ya nutsu a dare da rana to mallakarsa ne halittarsa ce kuma a ƙarƙashin ikonsa wannan abu yake shi a karan kansa wannan abin ba shi da wani tasiri na samar da amfani ko na kare wa kansa wata cuta sai abin da ne sai abin da Allah maɗaukaki sai sarki ya kunta game da shi an gane wannan to wannan jama'a yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala da ya bayyana mana hanyoyin gaskiya ya kuma bayyana mana dukkan al'amura zuwa gare shi Allah ya shiga mana cewa قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض و- فاطمة
قل أغير الله أتخذ أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين Allah ta'ala ke cewa qul kace da su ya kai annabi Muhammad a ghayra Allah attakhid waliyan yanzu wani Allah kuke so in rika a matsayin majibincin lamarina a matsayin mataimakina fa'idu samawati wal ard wanda shine ya kaji halittar sammai da ƙasai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba tun da kake a duniya ka taɓa jin wani mahalicin sama da ƙasa wasu zuwa kan ne wanda in ta yace man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah duk shekartakar da ake yi a duniya baka taɓa jin wani ya ce shi ya halicci kaza ba إن الذين يتبعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ذبابا ولو اجتمعوا له ما في أهل تقود أو قدع لولا عبد لك سجين ذابني artificial intelligence لا دا أنا ينكر لك من روبوت أنا وأنا أرجع يشوف أبايا tun zamanin magabata malam musulunci tun shekara ɗari takwas da suka wuce baya akwai malam musulunci suka irin wannan robot da sauransu kuma da irin wannan abin ke yin aiki an ba halitta ba ce kamar wani abu ne da za ka yi wanda zai taimake ka wajen gudanar da wani aiki ko ya so yi maka wani abu mashin ne kawai amma abin da za a ce an yi shi kuma an busa masa rai irin na Allah ka taɓa gani ba ka taɓa gani ba ko da ka kuda ne shi sa ma Allah ya musu ƙarshe cewa in ya salimu kuma zubabu shay'an idan kudan ne ya je dan wafci wani abu daga gare su la yastanqizuhu minhu ba sa iya kwato wannan abin daga wajen wannan gudan annas dunya tabu'u fa talib wal maqlub shi ne nema da wanda ake nema a wurinsa gaba ɗaya sun yi rauni da wanda ka bautawa ba Allah ba da wanda ke bautawa wani dukkan su malam shirme ne Allah shi ne gaskiya shi ne Allah ta'ala ke cewa kul kace da su أغير الله أتخذ وليا يقول ألا تكفت الرقاء أما أين مدد شيء الأمرين فاطر السماوات والأرض wanda shi ne wanda ya kaji halittar sammai da ƙasai baki ɗaya wa huwa yut'imu wa la yut'am shi ne wanda ke ciyar da bayansa amma shi ba a ciyar da shi shi kuke so Allah ya kul kace da su inni umirtu an akuna awwala man aslam ni fa an umarce ni in zama ni ne farkon mai miƙa wuya zuwa ga Allah in jayu zuwa ga biyayya gare shi in sallama game da ƙudurarsa in yi aiki da abin da ya turo manzanni da shi in miƙa wuya gaba ɗaya na in narke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala takunanna minal mushrikina kuma an umarce ni cewa kada in zamto daga cikin masu haɗa Allah da wani a wurin bauta. Ƙul ka gaya musu da kai annabi Muhammad. Inni akhafu ni fa ina jin tsoron ina kuntu rabbi ala da yawmin azim. In na saba wa Allah ubangiji na ina jin tsoron azaban wani mai girma. Allah ce man yusraf anhu yawma idin duk wanda Allah ya kawar masa da azaba a wannan ranar faqad rahima hakika wannan kusa rahama Allahu akbar Allah ya nuna rahama mal babu wani wanda yake ne abin nan babu wani wanda yake mai kubuta a wajen Allah sai da rahmar Allah Allah ta'ala ya ce man yusraf anhu yawma idin duk wanda aka kawar masa da wannan azaba a wannan yini alkiyama faqad rahima hakika tabbas wannan an ji kansa wa zalika al-fawz al-mubin wannan shine rabo wanda yake mabayyane yanzu a waɗannan ayoyi Allah ya gaya mu Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ni ina tsoron in na saba wa Allah akwai wani yini mai girma akwai wata azaba mai girma a wani yini mai girma wanda zai faru da ni in na saba wa Allah to yanzu dan Allah waye kai waye ni waye su yana kuma sahabi da ya isa ya saba wa Allah yadda ya gida ma kuma kyale shi ai ina ganin a duniya ba wanda yake samu Allah ko ko akwai babu bayan su cewa sai tabi'ai bayan su cewa tabi'u tabi'i ga sun a immatul huda Abu Hanifa ko An-Nu'man ibn Thabit al-Kufi ga su Imam Malik ibn Anas Imam Dari Hijra ga su Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Shafi'i ga su Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Shaybani ga su al-Imam al-Auza'i ga su an yi wasu manya-manyan malamai Allah ibn Sa'ad manya-manyan malamai ga su nan baka taɓa jin wani ya fito ya yi wata da'awa ya ce shi yanzu ya lamince wa kowa a ranar al'iyama zai yanta kowa ya shiga da shi aljanna ba ka taɓa jin wanda kika ba za ka samu ba ba za ka samu ba a kwaye da gaske kuma ai kaga ko hisabi da za a yi ko hisabi da za a yi ai ba kawai za a zo bane kawai a ce duk wanda kaga dama ɗaya duk su tafi da su a sai ya je ya roƙa ya faɗa gaban Allah ya yi sujada ya roƙa ya Allah a yi ya Allah a yi min ta ce ɗago kanka roƙi a baka nemi ceton a baka mun gane wannan domin Allah bai bayyana mana akwai wani mutum ko wani wali ko wani mai daraja wanda ke da wannan mukamin zai iya samu wannan a ranar kiyama ko akwai shi babu shi babu shi saka duk wanda ya gaya maka cewa ranar alkiyama akwai wata riga to mu san waye ne kamfanin kayan ba ko waye ne shago ko ko ko waye ne filan ko kuwa don haka duk wani da ka gan shi a ranar alkiyama da tufafi a jikinsa shi ya siya wa kansa tun a duniya tabbas akwai waɗanda za a sanya musu tufafi bayan an gama wannan tsayuwan gaba ɗaya an zo hisabi akwai ba wai a farkon lokaci ba a ƙarshen akwai da Allah ya zama sai sanya musu tufafi kamar uban da ya tarbiyyanci ɗa wanda ya haddace alƙur'ani ya kuma yi aiki da shi a duniya ranar alkiyama a lokacin da mutane suke cikin wannan tsiraici Allah zai sa a ɗauko iyayensa a ɗaura su akan wani mimbari kowa ya gan su a sanya musu wata irin kaya irin na sarauta da kambu na sarauta a kansu su ce a'a Allah don me aka yi mana wannan karamci a ce saboda ɗanku ya koyi alƙur'ani ya yi aiki da shi ashe daga cikin mafi girman gatar da za ka yi wa kanka a duniya shi ne ka yi ƙoƙari duk yadda za ka yi a cikin ‘ya'yanka a samu wani da ya halarci ƙur'ani don ka samu wannan gatar a ranar ya ɗauki ranar alkiyama kanka kai wa gata haka yawan ga Allah ne faɗa ba wai shi ka ɗi bane ballantana ka zo kana maganar hadisi mutawatiri da ahad kai da kai da mafarki ma na bayan shekara dubu ɗaya da ɗari da ɗari ɗaya da hamsin aka yi mafarkin kuma ka yadda annabin aka gani kuma abin da ya bada ka yadda ka amince da shi shi kaɗai ya faɗa ba wanda ya ƙasa mafarkin nan ko da kawai samu tawaturi ne aka ce wani ma ya farki ya ga an bashi wani ma ya farki ya ga an bashi shi kaɗai ya yi amma na bisa kun ƙaryata ba amma maganar mamma Allah ce ba ta da tabbas za ku ci ko hadisi ya tabbata ba za ka iya rantsewa da Allah cewa inganta ba kamar ya zama wasa da addini wannan buɗewa yan tafiye ne ƙofa ne su ci gaba da wasa da hankulan mutane game da ainihin wato addinin su da abin da suka sani a sani Allah ka sani jama'a wannan yana nuna maka cewa tun da ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jin tsoron wannan yini na rantse muku da Allah babu wanda zai je da abinci wallahi babu shi in dai manzon Allah zai ji tsoro wanda shi ne shugaban kaf abin da Allah ya halitta bai taɓa halittar kamar sa wajen daraja ba da girma ba yace yana jin tsoron in saba wa Allah akwai wata azaba na wani yini mai girma da yake jin tsoron al'azaba da yi ta wahala wannan ba qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini Allah ya ce mu ba Allah ka gaya musu Allah kadai zan bauta wa Allah ina mai tsarkake shi da addini na dan haka fa'budu ma shi'tum min dunihi duk abin da kuka so ku bauta kuma bayan Allah innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah masu asalin hasara ta gaskiya sune waɗanda suka yi hasarar rayukansu da kuma iyalansu a yaushe a ranar alkiyama Allah ce zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya dan Allah ya nuna maka ina ne makomarsu yace lahum ghulalun من فوق له له من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل أكما غريب سنة دوت إيرن إنوى توتا sannan ƙarƙashin su kuma akwai shimfiɗa da aka yi ita mata wuta sai Allah ce zalika yukhawwifu Allah bihi ibada duk wannan bayanin fa Allah yana yi ne don ya tsoratar da bayansa game da wannan azabin da ya tattara a ranar alkiyama da ka iya samun kowa. Allah ka tsare mana imanin mu. To kun ji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Shi dai kaina ina jin tsoron wa in na saba wa Allah akwai wata azaba a wani yini wanda yake da girma. Yace nan yusraf anhu duk wanda aka kawar da shi aka kauda masa wannan azaba yawma idin a wannan ranan faqad rahma hakika Allah ya masa rahma Allah ya masa rahma وذلك الفوز المبين wannan da ce ainihin wato rabo wanda yake da girma ɗaya daga cikin manyan malamai malam jabir al-jazairi da yake littafin sa a kan tafsir bi kalamin ali al-kabir da su waɗannan ayoyi yake cewa waɗannan ayoyi sun yi mana nuni zuwa ga gamammiyar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ga suwa ga bayinsa amma bayin ma sai waɗanda suka bi shi suka bi sau da ƙafa suka mutu da tauhidi tare da su shi yasa duk rinƙi duk rinƙi har ka yarda har ka yarda a mutu kana shirka da Allah har ka yarda duk abin da aka ce zai ɓata maka imanin ka wallahi ka kiyaye shi ka kiyaye shi shi ne kaɗai zaman ka lafiya don tun ranar da mala'iku za su zo ɗaukar ran za a nuna maka masaukinka imma dai aljanna ne imma ina imma wuta yake cewa abu na biyu wannan ya nuna mana cewa ashe akwai mutanen da Allah ya nuna mana cewa duk yadda kai da su ka buga ka kaɗa ka raya wallahi za su imani ba ko sun ga kowace irin aya ashe wanda ya imani shi ne mai samun kyakkyawar rayuwa a lahira wani ko ya bijire shi ne wanda ya samu iya Allah ka kare mu bayan wannan yake cewa cikin wannan ayati akwai tahrimu wilayati ghairillah haramcin karke wani wanda yake ba Allah ba kaji cewa ai Allah ma zai iya min kaza ai wani ma zai iya min kaza Allah yana yin kaza ai ina ba hannun wani ma zai iya min to ka gama yawo ashe duk wani wanda yake ba Allah ba ba zai iya yin abin da Allah yake yi ba yasa malami suka kawo wannan ka'ida ashe rabo wanda ake samu da lahira shi ne mutum ya samu ya tsira daga azaban Allah a tashi aljanna Allah ne fada faman zuhriha 'anil nar fa kullu nafsin ana cikan ya muku sakamakon ayyukan ku ne a ranar kiyama faman zuhriha 'anil nar duk wanda أدخل الجنة أكشفت بشيء الجنة فقد فاز وإن يا رجع يا رب وتعالى ألا أسامي ألا أسامي don haka jama'a babu wani rabo da ya wuce Allah ya saka aljanna ke sa a duniya haka da muka ta wahala kai ta wutar Allah malam duk abin da aka ce maka bautan Allah ne addinin Allah ne wallahi kai ta hidima ko da ba a gani ko da ba a hudu maka ko da ana gani كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa in yamsaka Allahu bi dhurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu wanda ya isa ya yaye maka wannan cutar sai shi wa in yamsaka bi khairin ko kuma ya shafe ka da wani alheri aka rubuta zaka samu kaza na dukiya zaka samu kaza na alheri وهو على كل شيء قدير domin iko ne kan komai ma'ana ba wanda ya sai hana wannan abu ka samu in ka ka yi noma ka samu buhu ɗari da ma lafiya kai haka Allah ya rubuta to da ka duk gyaran da zaka yi wa gonar ya wuce wannan wallahi rabar ka bai wuce wannan ba shi aka rubuta maka sannan kai da kanka baka isa ka gaza yin kokarin da zaka yi ɗarin ba kuma saboda ya kaddara maka dare shi yasa ma ba zai baka kai sakaci ba don a tabbatar maka da wannan akwai kwatankwacin ka wanda ya fi ka gyara ya fi ka sa kashin kaji ya fi ka sa kaza da kaza ya fi ka zuwa kewaya tashi ma ta fi ta kai banya rana guda Allah ya kowa gonar wata tsutsa mala har ta cinye masara inda ake samun buhu ɗari a ƙarin buhu uku sau nawa aka yi ba su da iyaka wani ya yi noman shinkafa a wata shekara ya samu buhu ɗari da hamsin shekara ta ce wani a tsara buga shinkafa malam aka yi mata gata iya gata Allah ya turo shinkafa tsatsa shinkafa ta lalace gara ta kama shinkafa shi ke gaba ɗaya abin da ka samu a gonar ranka ta kaf buhu shida buhu shida wa ya ba da wancan ɗari ɗari da hamsin ne yanzu wa ya hana ya ba da wannan ɗin. Allahu ya yi suɗin rizƙa liman ya sha'u min ibadihi wa ya ƙadiru la. Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda ya zo a cikin bayansa, kuma shi ke ƙuntatawa in ya ga dama. Amma mai gwani sai kafin haƙuri. An ce mutumin ƙasar Kano ne ya zo yi noman. Bayan ya gama, ya sallan masu aiki komai da komai ga kuɗin yanka ga kuɗin kaza a ƙarshe kuɗi ma ɗuɗu lissafi ya mara yawa da ya tafi sai wa Allah mutunci ya sallan masu aiki kowa ya kama hanya ya ce zai kira mota ta kwashe kayan a gonan kawai sai cin nama amfani wuta wanda ya girma buhu shidan sai ya cinna musu wuta ya ɗebo yayi kawai ya ɗora a kan kawai cinna musu wuta ya cinna wuta ya fi shi sai shiga motar sai kama hanyar tafiya gida a hanyar ya yi asirin ya yi kaca-kaca ya mutu a hanya musulmi musulmi mana sannan a nan jingir akwai wani mace kabila ne ba musulmi ba ne irin wannan ta faru da shi shi abin da ya yi bayan ya ce su tafi sun gama sai ya cin mai tashi ma sai ya faɗa wuta saboda tsabar takaici kila kuma ya ci bashi ne yana ganin yanzu ya zai ya biya wannan bashi ta ina Allah da ya baka rayuwa ya baka ci ya baka sha ya baka arzikin ya baka masu yi maka shi zai maka fiye da wannan kai zai kai haƙuri lokaci ne mun gane wannan ga wani mutum nan kuma a kwance malam ashe ne ka zo manyan manyan maluma malam Ahmad Yuki Allah ta'ala ya ji kansa malam Muhammad bin Usman yake cewa da suka je asibiti suka same shi malam a kwance yace Allahu akbar ga ilimi a kwance bai san wace kai shi ba an kai shi asibiti gaba ɗaya bai wuce ɗan awanni ba yana zuwa suna komawa kai aka ce ina a yare ya halinsa yanzu ba tsabar ilimi ya sanin hadisi ne to sai ce zai wa kansa mene kanikanci na rayuwa amma ba zai iya ba ga wanda miliyoyin kuɗi amma ba shi da koda koda shi kwaya ita samu matsala yanzu yana son ne a ciro na wani talaka wanda ba shi da komai a samar ko nawa ne shi zai biya ko ba a samu wata ke jibin nashi ba ka zo tsari na Allah mala eh shi yasa malam ka mai da al'amarin ga Allah kaka zuwa lafiya ana ba da labarin wani bawan Allah da ya tafi ƙasar Germany ya je wani asibiti wanda ake ake ake yin surgery ake yin aikin zuciya yana fama da matsalar ciwon zuciya ya je asibiti aka gama duba shi ce to bawan Allah ya ga abin da za a yi gaskiya wannan abin fiti-fiti ne za mu maka aikin zuciyar nan taka in an yi sa'a za ka rayu in kuma aka samu matsala tafiya ta tafka mutu za mu yaji umara da ya tashi ya biyo ta jami'i bayan ya gama ya dawo gida ya je sallama da iyalansa gaba ɗaya akan cewa zai ina zai koma amma ranar da ya sauka a Najeriya ya dawo gida akwai wata mata mai sai da a wace wa ko wani mahauci mai sai da nama ya je wajen zai sayi nama mutanen gida dama ya saba saya sai ga wata mata a gefe in mahaucin ne ya yanka ya cire kasusuwan nan ya wurga sai ta ɗauka ta sa a leda sai na kallon wani sai tausaya tunda me shi ne sai ya ɗebi kuɗi masu yawa sai ya ba mahauci ya ce kullum matar ne ta zo ka dinga yanka mata nama na dubu kaza kuɗin kusan kuɗin shekara ya ɗiba ya ba shi kawai ce ya tafi a mishi matar ne yana mata wannan abu take cewa bawan Allah na gode na gode Allah ya saka maka da alheri duk abin da ke damun ka Allah ya maka maganinsa duk abin da ya fi karfinka Allah ya maka maganinsa abin da ya dame ka Allah ya maka maganinsa yace amin kan ya tafi gida ta tafi ita ma tafiya ta kama ya dauke ni za ta fi tare da shi a jiya mishi operation kafin da mutum ba irin bakin fata bane ko eh ba ana za ka ci a danne shi a yanka a shi mutum ba ka ci da barin sa ba sai ya ƙara yin gwaji tukuna ya gaji ko ka sha wani abu ciwon ya ƙaru ne ko ya rabu ko kuwa eh ba irin bakin fata bane ya ki je ka dawo maka operation gobe tana dawowa kai a ce a yanka ko shi za a yi a ce ba za a bincika hawan jininta ba ba za a bincika shi za ki fi kashin tarewa da Najeriya to likita talauci patient talauci a bangare gwamnati sun ƙaƙa ba mutane kuma talaucin ƙarfi da yaji na san matsala ne aiki za a ba sun kashe an daga karo karo uban ya ciwon kawar ki na warke su kawar ki wallahi babu yace wallahi ba zai iya tuna wani abu fashe alherin da yawa wannan mata wa in yamsaka Allah bi dhurrin Fala kashi.
fala kashifa lahu illa hu akwai matar da suna da hali ba ta da lafiya suka tafi da ita Madina Madina manzon Allah akan daga nan za a wuce da ita wata ƙasa a je a yi mata surgery a mata operation kansa ke damunta ko kansa nono ko wani abu da suka zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta zauna tsawon kwanaki ta ce za ta je cin abinci kawai da kuma shan ruwan zanzan tana ta shan zanzan tana ta shan zanzan ikon Allah ana gama suka je kai umara a garin Makka aka wuce ana zuwa inda za a yi aiki inda za a yi gwaji akwai ciwon ana zuwa ka ce ai ta warke ta warke gaba ɗaya babu ciwon ka gane da Allah ke ikonsa shi yasa in Allah ya shafe ka da wata cuta babu wanda zai iya yi maka sura sai shi ko magani da kake sha asali ai an ce magani ne eh sha magani sai kake ai magani ai da ciwon ka da kake fama shi na kwalsa maganin da zaka sha ka warke in wance sha sai ƙara ni ciwo ana samu ko ba samu sai wallahi ni kuma shi na sha na warke a'a warakar ce Allah bai kawo ta ba kai haƙuri ka nema a wurin wa ka nema a wurin Allah Allah ta'ala ya samu dace nan za mu dakata insha Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe sai mu karanta wannan aya Allah ta'ala muke roƙo ya mana ainihin wato jagoranci na alkhairi muna zaune ga ɗaya daga cikin iyaye kuma manya a wannan gari masu ƙoƙari wajen abin da ya shafi kulawa da addinin musulunci alhaji abdulsalam abubakar magaga ya kawo mana ziyara na majalisun muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah ya ƙara muku haƙuri da juriya yadda kuke wa addinin Allah gata Allah ya zama gatan ku inda kuke kokari wajen taimakon al'umma Allah ta'ala ya taimake ku Allah ya muku katangan karfe da son zuciya dukkan abin da yake ku zuwa ga halaka Allah ta'ala ya sa ake kyawun karshe muna godiya da wannan ziyara ta musamman Allah ta'ala ya ƙara zumunci Allah ta'ala ya sa kanka da alkhairi yanzu zamu dakata da abin da na yawa akwai ɗaya daga cikin iyayenmu da ta aiko da alƙur'anan nan guda biyar ga sun sababbi tungal ta aiko wa masallaci dama ƙwararren masallacin nan namu top ladaikiya yi lashtur a ra'aka yi yawanci dai masu aro ne don ba wanda zai sata ƙwararren masu riga sun ɗan kwan biyu dattawa ne don sun kai shekara goma sha tabbas duwar ƙwararren da ke nan mafi yawa ni na sani ya kai sha haka na sufi ai ya tsawon rai ko kuma tsakanin da Allah muna da yara masu yin hadda a masallacin nan da yawa su su ɗauka su yi haddan Qur'ani su yi kaza su yi kaza muna su da yawa akwai yawan Qur'ani aka turo mana su daga Saudiya wanda da amma aka kawo mana akwai tafsirai a tafsirin muyassar akwai kuma Qur'ani zalla shi a tafsirin muyassar wanda ya bada sun ce sun bada ne ga ɗalibai a bayar ba wa ɗalibai ilimi don su ci gaba da koyon abin da ya shafi ainihin wato fassarar alqur'ani da girma kuma haka muka yi malaman makarantar mu na islamiyya duk muka rarraba musu muna zuwa muna yin tafsirin wannan littafi muna zuwa muna karantawa Allah ya saka musu alkhairi ragowar abin da ya rage abin da ya sa ban kawo su masallaci ba saboda kun ga kabar din mu nan bashi da mafi na ga wancan jikin da suka je su yayyage a yayyage bangon da ma al'ummin nan ku ba da kuɗi a ji a ƙara jarawa a maida su a yaga a maida a gyara to muna son tunda Allah ya sa gashi ɗaya daga cikin bayan Allah a masallacin ya mana wannan kamar din ka sa a tarin cikin da Allah ba ka kashe ba kawai kun gane wannan ɗaya daga cikin su ya yi mana wannan kamar din kun gan shi a haka so ai yana buƙatar mafi ko da ko da an yi shi a Qur'anin akwai mene ƙura akwai wata rana iska ta ya kawo ruwa ko wani abu ya zo zube mishi kuma ina gaya muku wannan wallahi babu mutumin da zai girmama littafin Allah wallahi ta Allah girma shi akwai ɗaya daga cikin mutane magabata ana ce mishi kabir a cikin tabi'ai yake mutum ne mai yawan barkwanci mai yawan ban dariya har ana ɗaukar shi na wani shashasha ne ana ganin kai wannan ina zai hankali wata rana kawai ya kama hanyar tafiya gida sai ya ga fallon alƙur'ani a ƙasa yayi kura sai ya ɗauki wannan fallon na alkur'ani ya karkaɗe shi ya sare ya ce na rantse da Allah ba zan bar magana fallon qur'ani ya je gida ya adana shi a wani wuri ya gyara shi yana karanta shi adana yana can yana bacci kawai sai ya sarki da wani mala'ika yana kiran shi yana cewa ya haka mu addini mu jama'a duk abin da ya faɗi wallahi gaskiya ne kuma tabbata ba mu da shakka a kai daga in mun sami wanda za su yi wannan aiki ko mu sa a lissafa a gani talauci nawa zai ci da abin da zai samu yana rikewa ko in muka estimate ne mun ga ya za a yi a kasa kowa ya sanar da shi da roshi in kuma akwai zai ɗauka ya shi kenan rabiha wa ni'mat in an yi sai mu kawo ƙur'anin sai a ajiye su kaga duk lokacin da zai karanta kawai buɗewa zai yi sai ya ɗauka sai ya karanta masu karanta yau da gobe sai a bar loka a buɗe wanda ko ba a buƙata a taɓa su shi kuma sai a ajiye su kawai ko da yake suna nan a kan da shi Allah ta'ala ya ba mu iko Allah ta'ala ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira Allah muke da kokarin kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu shiga da imani ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومربين غير خزايا ولا مقصودين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وصل عبادك الصالحين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم قضي عنا حوائجنا اللهم قضي عنا حوائجنا اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا وقنا من شرور أنفسنا يا ذا العطاء والمنة يا رب العالمين يا مجيب السائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah sai kuma da shi alhamdulillah wallahi mun gode Allah ya kokari kuma ya